أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna ƙara yabon mahalicin Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin kowa da komai abin bautawar mu da gaskiya wanda ba dama wani ya tsoma mar baki cikin yadda za a mar bauta shi yake ce ga yadda za mu yi mota da kai in mun yi kaza mun bauta masa sai ya zaɓa daga cikin bayi annabawa manzanni ya ba su saƙon su zo duniya su karantar da yadda za mu yi masa bauta ya karɓa ya ninninka mana lada ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya a duniya da lahira alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat to wayna annaba manzanni su kansu duk ƙololuwar darajar da ya ba su to sai da ya ɗora su akan darajar wasunsu tana gaba da darajar waɗansunsu don an tattara annabawan manzanni gaba ɗaya ulul azmi minar rusuli su ne a kan gaba su kuma ulul azmi minar rusuli gaba ɗayansu suna da jagora shi ne cikamakin annaba shugaban manzanni annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam asadikul masduk ya aiko su cikin duniya tun farkon zubi na alheri na halittar bani adam da Allah ya yi tumu yan adam su ya daraja mu bai watso mu watsa ɗakin duniya ba galihu ba sai sa mu fito daga cikin gidan annabci gidan gaskiya gidan rubon amana gidan cika alkawari gidan son juna gidan taimakakeniya gidan daraja gidan annabi adam alaihi salam sannan sai nuna mana cewa lallai ilalla mu haɗa kai amma fa akan gaskiya Zau da ka kaga, ɗin mai hankali ya san Allah bai raba kanmu ba mu ‘yan adantun da ya sa ubanmu ɗaya ne. Ko akwai wani kuma mai wani uban na biyu bayan adam annabi adamu uban dukkan annabawa dukkan manzanni sannan Allah da ya halitta mu ya san bukatun kowane ɗaya daga cikin bayansa ya san uban namu na farko annabi adamu alaihi salam yana da buƙatar aure to bai ɗauko mar wani bare ba sai ɗauki wanda zai zama mata gare shi cikin halittar Allah to daga jikinsa shi karan kansa sai halitta na na hawa'u daga jikin annabi adamu to annabi adamu mutum na na hawa'u ya ciro ta daga jikin wa mutum saboda haka shi namiji mutum ita matarsa mutum to ina kyamar juna to Nana Hawwa tana da wata dabara da za ta yi ta rabe kanta daga asalin da ta fito na annabi Adamu? To wanda aka cira daga jikinsa da abin da aka cira, ai ɗaya ne jagora. To da nana Hawwa'u da annabi Adamu waye asali. to waye babba wace ce za ta yi biyayya gare shi kaga tamfarar ta fari ba ɗora mu a kan tawaye ba mu ba ne adama muna da shugabanci sannan wanda aka ce jikinka ne to wa yake son jikinsa wani guri ya taɓu wato jikin ɗadan gaba ɗaya abu guda ne iza shi ta ka udwun ka da'a lahu jami'ul a'ba min hazal jasadi idan aka ce wata gaba a jiki su kutum ba ta da lafiya. To, sauran gaɓoɓin jiki guda ɗari uku da sittin duka sai su kawo gudunmawa. Saboda haka, idan ɗan yatsa yana ciwo sai kai ya ce, "A tsakanina da ɗan yatsa da nisa ni ba ruwana?" Kai ma zai amsa. to idan kunne yana ciwo shi dan yatsa ya ce suna can ne ka shi dan yatsa ba ruwansa to idan ciki na ciwo baya fa to shi kuma bayan in cikin da yake ciwo shi ma ba ruwansa iza shi ta ka udwun min a'za'i jasadil insani tada'a lahu jami'ul a'za'i bisahari wal humma haka ne duk gaba daya sai kowa ce to wani ba daɗi jikinsa dukkan mai bacci ido dan yatsa na ciwo sai ce ni ma ban da ni a bacci ko dan yatsa ana kankarai a ɗan ƙuri ido ya bacci sai an samu kira isra ya ce da ni da kai duk ba za a yi bacci ba walhumma gashi ɗan yatsan ne yake jin jiki amma duk jiki sai ya dumama zazzaɓi sai ya kama ko'ina kai kai ya aka yi kai ɗimi ya ce ɗan yatsa ba lafiya yawa kai ba yaya kai ma duk da kai ya ɗimi ya ce ɗan yatsa ba lafiya tada'alahu jami'ul aba'i bisari wal humma kowanne sai ya amsa kiran cewa wane ya tabu ni ma banda ni a bacci ni ma banda ni a jikina ya sanyi duk da mu jiki zai zugo duk da mu za a yi rashin bacci Allah sarki dan adam ina ma mu san haka da mun san haka da ba dama wani abu ya samu wani dan adam ɗayan ya ce ba ruwa na wane ne ko ba ruwa na wance ce jikinmu ya nuna mana ba a haka ya jama'ar musulmi alhamdulillahi rabbil alami addinin musulunci arziki Allah ya nuna mana wani kira na musamman wallahi da mumini wanda babu kamar su annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sauran annaba da manzanni da kan tagarya kafiri wato duk wanda aka yi kiran ya ayyuhan nasu kowanne abin ya shafe shi sai Allah ya ce يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا جماعة كذكر هذا قال Allah mahalicin kowa, Allah mahalicin komai, wato Allahu khaliqu kulli shay'in الله wa huwa خالق ala kulli كل shay'in شيء wakil وهو على كل شيء وكيل Allahu Allah khaliqu kulli shay'in ina mahalicin kowane abu ba abin da ba Allah ne ya halitta shi ba kar ka ka je ka raina su kuma ka ce hadda kuma ba ta cikin shay to Allahu khaliqu kulli shay'in kar ka ce hadda dirka dirka irin su giwa su dorela to hadda sammai hadda kasai kuma duk abin da Allah ya halitta wallahi kaf tun daga annaba manzanni mala'iku mumine malagartan bayi musulmi da kowa da komai wa billahi allazi la ilaha illa huwa ba mu da wani abin da za mu iya yi wa kanmu sai dai abin da ubangijinmu Allah ya mana wa huwa alali shi Allah ala kulli shay'in wakil akan kowane abu to Allah shine mai tsaro shike nan mun huta masifa to wanda Allah ne gatansa ai kaga mun samu kwanciyar hankali to ina ma kowa ya san haka wanda kaga ya shiga zulumi da ɗarɗar daidai wannan lokacin kaji yana ce kayya to ya manta Allah wanda ya san Allah shine wakilinmu zuciyarmu kwance da abincinmu da abin shanmu da gurin zamanmu da dukiyoyinmu da matan da za mu aura da wanda za a aurar mana Allah ya shirya komai ba wanda ya isa ya canja ya mu mazaje Allah ya daga kambun darajarmu الرجال قوامون على الرجال النساء قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم
الرجال in an tara maza da mata aka ce ya rijal suwaye za su miƙe a ina muka saya aka mai da mu maza falala Allah ce bima fadalallahu ba'dahum ala ba'd sai ce arrijalu mazaje qawwamuna sune masu tsayuwa da jagoranci ala nisa'i akan mata in ji wa in ji Allah mahalicin maza in ji Allah mahalicin mata in ji Allah mahalicin kowa in ji Allah mahalicin komai maza ne a gaba Allah sarki jahilan yan boko mata ku dawo gida yahudu ba kyau nasara ba kyau musulunci ne gaskiya shine daidai farfaganda su ce muku da ko da maza daidai ne to Allah mahalicin kowa ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisai bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim wanda haka ƙarya suka muku lokacin da suka ce da ku da maza daidai ne kafirci ne munafunci ne in kina cikin wannan ra'ayi ki tuba in da kin taba musulunci to dawo musulunci ki bar ridda tunda Allah ya ce mazaje ne jagora din namiji ko matar da ta ce abun ba haka ba ne to riddadde ne ko da yana musulunci ta ridda ko da da tana musulunci ba wanda zai ja da Allah ya kwana lafiya. Kuma mazan ba inda wani namiji ne ya je ban baki ya ban baɗanci ya yi wani fadanci Allah ya ce to na sa ka a cikin maza. To aka ce maza ha haɗa kuɗi a kai wa Allah don ya ce mu ne babba. Wa ya isa? To ta ina muka samu bi ma fadala Allah ba a ala ba'd. Wannan daraja ta rijalu qawwamun 'ala nisa mu mazan mun same ta ne sanadin bi ma fadala Allahu ba'dahum 'ala ba'd yadda ubangiji ya ba da falala ya daga daraja ba'dahum sashin halittar sa maza ya daga darajar su 'ala ba'din akan sashin halittar sa mata Allah ne yayi لا يسأل عما يفعل لا وهم يسأل يسألون.
عما يفعل وهم يسألون wanda ma ne zai ce Allah yaya kai haka wane mutum la yas'alu amma la yas'alu amma yaf'alu ba wanda yasa ya tambayi Allah ce me yasa kai kaza wa hum dukkan dukan mazan ne matan mutane aljanu annaba da dukkan wani mai daraja wa hum yus'aluna sune za a tambaye su amma ba Allah ba
Allah ya ƙara maka ƙarfin imani ba da.
amin to jama'a kaga sai mai wa Allah godiya. Waya ba mu daraja a kan matanmu, Allah ne. Ke mace da Allah ya san ƙarfin da ya baki bai kai na namiji ba, a jikin namijin aka cire ki. Da ya so ya barki, ya halitta ki ba daga jikin namijin ba, mai cikakken ikon yin hakan. a dole daga jikin namijin nan kike jama'a albashirinmu wallahi tallahi namiji baya haila ko yana yi kuma aure wato ja'izi ne a gurin wani wajibi ne aure a gurin wani musabi ne aure a gurin wani halal ne aure a gurin wani makaruhi ne aure a gurin wani haram ne aure a gurin wani Allah ya raba abubuwa ya ba kowa iyayen da zai iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to kaga tun da ya hada aure to sai ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha alarama ga fagenka يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Dama Allah mahalicin kowa da komai ga wani kira zai yi tsayawa ne mutane rak ya kira. Ya ayyuhan nasu ya ku mutane ta ƙora bakumin lazi halakakun min nafsin wahida. Ku tsare dokokin Ubangijinku da ya halitta ku daga wata rai ƙwaya ɗaya shine annabi Adamu alaihi salam. Ya haɗa kanku bai raba kanku ba, wa khalaqa min ha zawja daga wannan ran kuma ya halicci matan ran ku yi aure kar ku yi zaman banza ku koma yahudu kar ku yi zaman banza ku kafirce ku koma nasaran da addini ya subuce musu suka zama yan baya ga dangi aure na faɗa muku hukuncinsa gwargwadon sani na gwargwadon yadda aka karantar da ni gwargwadon yadda wannan littafin da ba kuskure a cikin alkur'anul karim ya yi bayani to sai ce ku tsare dokokin ubangijin ka ga dokar Allah wanda bi ya falle ya yi wani guri to halaka ya yi Siratallahi al-mustaqim ita ce hanya dodar har gidan aljanna Allah ka shigar da mu aljanna ka tafiyar da su da rahamarka mu da iyayenmu da malumanmu da 'ya'yanmu da matanmu da haulanmu da sauran jama'ar musulmi gaba ɗaya. Dokokin nan na Ubangijinmu da su za mu miƙa wuya ga Allah ɗin, sai mu yi addinin da Allah ya ce shi ne addininsa, ya ce inna dina inda Allahi al-Islam. Allah ce inna dina tabba addini inda Allah a wajen Allah to kawai ne ce to a tare da nada wa addinin Allah suna a yi taro sai ya faɗa da kansa yace al-islam sunan addinin al-islam musulunci musulunci arziki Allah mun gode maka kai ka halice mu dan mu kaɗaita ka da ibada mu bauta maka mu tsare dokokinka na addininka na gaskiya wanda ka gaya wa talikai inna dina inda Allahil Islam wallahi ba saya muka yi ba kai ka bamu mun gode maka wallahi ina farin cikin kasancewa musulmi ina roƙon Allah ya raya mu muna musulmi masu imani Allah ka mana ƙarfin arzikin cikawa muna musulmi masu imani Allah ka mayar da kaburan mu dausayi daga dausayin aljanna muna musulmi masu imani Allah ka tashe mu ranar tashi alƙiyama daga kaburan mu muna musulmi masu imani Allah dai ranar da kai kira ka ce al'ummar musulmi ranar tashi alƙiyama ku zo nan Allah ka sa muna daga masu ansawa don mun yi musuluncin da gaskiya mun yadda da musuluncin ba abin da ya kai shi wanda ya falle Allah ka kebo shi mara rabo Allah ka raba mu da sharrinsu inna dina inda Allah islam ya ku yahudawa ku taho musulunci yahudanci ba addinin Allah bane ya ku nasarawa ku taho addinin musulunci nasaranci ba addinin Allah ba ne, ya ku ‘yan bautan magiro ku to zuwa ga addinin musulunci, bautan magiro ba addinin Allah ba ne, ya ku wanda yake ‘yan tantalba tete masu cewa sun rasa inda za su sa gaba ba su yadda ma za a yi tashi alƙiyaba ba wanda kalmas ya jagorance su mahaukatan ‘yan boko ku to zuwa ga addinin musulunci. wannan tsarin na kalmas kafirci ne wanda ya bi shi ya halaka Allahumma face sai fa in ya tuba Allah ka kebo bayi Allah ka tsare mu daga sharrin kafir Allah ka tsare mu daga sharrin munafiki Allah ka tsare mu daga sharrin fasiki Allah ka tsare mu daga sharrin marasa da'a يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka bayar da gaskiya Allah maja'alna minal mu'minina waja'al ahlana minal mu'minati yace aqiu Allah ku yi wa Allah da injiwa ji Allah wa aqiur rasula ku yi wannan sanannen manzo cikamakin annaba shugaban manzanni kuma da ku yi mabiyayya yan bid'a sun halaka wanda suka kiwa manzan Allah da'a suka kago bid'a ba kyau wa atiqur rasula in baka da da'a baka da addini in baki da da'a baki da addini giran da babu da'a ya rushe unguwar da babu da'a ta rushe ƙasar da babu da'a ta rushe lajikan shek sa'id hassan jingir ya ce da'a fa karka ce kullum sai abin da kake so wata na- rana wallahi abin da ba shi kake so ba nan Allah zai ce to ku zo mu yi nan ko baka san komai ba dai ka san azumi ai ko in ana azumi ana ana shan ruwa da rana in an daura maka aure ran ɗaya ga watan ramadana da safe ka shiga ɗakin amaryar da rana ba ka san ta ne ba ka biya kudin sadaki ba Ya, idan ka san Allah ka ce ai, kudin ka ne ai adiqul la akwai wa Allah da'a kadai da Allah da ibada ba Allah na biyu shi kadai ne mahalicin kowa da komai Allahu wahidun fi zatihi Allahu wahidun fi af'alihi Allahu wahidun fi asma'ihi wa sifatihi Allahu wahidun huwal ma'budu bil haqqi fis samawati wal ardi wa ma bainahuma saboda haka Allah ɗaya ne kiristoci fito ba ku bar uku cikin ɗaya ba gaskiya kuka yi ba yahuda ku shigo musulunci ku bar maganar da ba gaskiya ba kar ku ce uzair Allah ne yan ɗari ku ku daina bautar shegu ne ba gaskiya ba ne Allah ɗaya ne yan bautar san zuciya wanda zai ce in ya ga dama ya yi in ya ga dama ya yi aikin ka aikin banza ne zuciyarka ba Allah ba ce Allah ne abin bautawa da gaskiya قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله من قد مكة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا كما في إيمانك يا الله داء يوم أنزل الله صلى الله عليه وسلم داء bijagorori min kuma daga cikin ku ko masu imanin ba wanda ya dora maka biyayya kafiri min kuma daga cikin ku musulman masu imani. Kuma idan kun yarda da wannan da'ar, wannan zaman na duniya hankalin wani ya fi na wani, samun wani ya fi na wani, yanayin gurin zaman wani ya fi wa- na wani, kaifin basirar wani ya fi na wani, hankalin wata ya fi na wata, da'ar wata ta fi ta wata. kaifin basirar wata ta fi ta wata tunda ko mun sha bamban a fahimta mun sha bamban a ƙarfi mun sha bamban a ilimi to za a samu ban tafin makauniya wata ran wannan ya ce ga yadda hanya ta yi ɗan ya ce ba nan ba ne ga nan ne yanzu ai ce haka ne ya ce to fahimta na za ta mun kuka yi jayayya wannan ya ga haka wancan ya ga haka to fi shayin a cikin wani abu ko meye to mu musulmi mun yi arziki muna da inda za mu mai da lamarin farudduhu ila Allah ku mayar da abin zuwa ga Allah alqur'ani mai girma wa rasul ku mayar zuwa ga manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yana raye idan baya raye ku duba me ya faɗa hadisansa yaya ya aikata ya aka yi a gabansa ya tabbatar nan za ku samu raba gaddama amma ba kowa zai iya wannan ba mu nemi namu ya namu billahi lazi la ilaha illa huwa mara imani ba zai yadda da wannan ba zaka sai Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi inda kun kasance kuna yin imani da Allah to kuma da al'amarin ku ga Allah ko ba abin da kake so Allah zai ba ba abin da nake so Allah zai ba ba abin da annabawa suke so Allah zai ba ba abin da kowane mai imani yake so Allah ya ba dan shi fa'alul lima yuri mai aikatawar abin da yake nufi ba mai sa Allah ba mai hana Allah shi ya wajabta da'a gare shi shi ya wajabta da'a ga manzansa shi ya wajabta da'a ga shugabanni daga cikin mu musulmin da muka yi imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama ga duniya an cika tamtam bayan ya yi kira mai faɗi ya yi wannan ya ce ita ƙora bafin ku tsare dokokin ubangijin kai kafiri barbin bautar dodo dawo ta Allah kai yahudu bar bautar dodo dawo ta Allah kai nasara bar bautar dodo dawo ta Allah kar ka kagawa annabi Isa abin da bai faɗa ba ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum ku tsare dokokin ubangijin ku da ya halitta ku allazi khalaqakum akwai annabin da zai shiga a ce huwan na zai halakar hala'ika? Akwai annabi mahalicci? Akwai sahabi mahalicci? Akwai wani musulmi mahalicci? To balle kafiri. Ba mahalicci sai Allah, la khalika illallahu, wala razika illallah, wala ma'abuda bi haƙƙin illallah. mu tsare dokokin ubangijin eh kila bai faɗi yadda an ce ya yi wa nasu kowa zai taho musulmi zai zo kafiri zai zo mace za ta zo namiji zai zo sarki zai zo talaka zai zo an ce me ya ce an ce ya ayyuhan nasu to sai aka ce to duk da annasu din nan duka ba hadita ku kowa ya kama gabansa ba to ita ku rabbakum ku tsare dokokin ubangijin ku Allah ba dama ku ce ku san shi ba Allah zai kalaka ku shi ya halitta ku ba shehu da ya halitta ba annabin da ya halitta la khaliqa illa Allah wala razika illa Allah wala ma'buda bi haqqin illa Allah wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa matan mu da muke zaune da su wallahi Allah ya rubuta sai mun aure su wallahi mu ne mazajen su ko masu gudun kishiya ku tuba ya ce ba za ki zauna da wance ban Allah ya rubuta matar mijinki ce ya za ki mutane mu yadda da gaskiya mu huta wahala ga mata tana karkarwa karkarwa banza ana ce miki Allah ya ce a zauna lafiya kina ce kin dai ita akan waccan ce gara ki sha goba ki mutu to dama ka ce kafira ce ko musulmi ne yake yake shan goba ya mutu musulma ce take kashe miji musulma ce take kashe kishiya idan ta yi ta bi ita ƙuran bakun to shi Allah ya ce ita ƙuran bakun da zai kalakakun bai tarwatsa mu ba min nafsin wahidatin daga rai guda ɗaya annabi adamu ne uban farare uban bakage uban maza uban mata duk wanda yake za a ce mar mutum ya ce na'am wallahi tallahi annabi adamu ne ubanmu na farko to kana iya ce Allah ya raba kan mutane an musu ubanni daban-daban daban uban nawa ne raba kai ko hada kai akan me ga gaskiya ittaqu rabbakum ku tsare dokokin ubangiji a cikin tsare dokokin ubangiji ya wajabta mana tauhidi tsare dokokin Allah ne tauhidi shirka halaka ce ɗabi'ar shaidan ce Allah ya wajabta mana mu riƙe wannan addini nasa islam mai kai biyar ya wajabta mana wato imani mai gimshikai shida saboda haka allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wahida ba isnayn bane wahida ba uku cikin ɗaya bane wahida ba haukan yan ɗariƙo ne cewa komai ma Allah bane wallahi tallahi su ma sun san ƙarya ne don wanda suke ce Allah nasu da kansu za su ɗauke shi su binne shi a kabari dole da kansu za su nuna wani su ce su ce ga su ce ga ɗan shehu ko ga ƴar shehu kai kanka ka san kenan ba Allah bane dan Allah lam yalid wa lam yulad Za ka ɗora ma kan daidai, Allah ka kebo bayi. Jama'a wanda ya samu daman aure, mi aure. Waka laƙa min ha, sau jaha, akwai magana aure ko babu. In mun yi aure kar mu bi farfaganda turawa, Yahudawa, kai aure da rashin hankali, ka ce ba ka son ka aihu. Kai in ba a haihuwa da aka haife ka. da ba a haife ka ba ina kake kai din yake ce ke ba ta son haihuwa ya kai aka haife ki wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa Allah ya watsa irin albarka na aure haihuwar 'ya'ya maza da yawa da 'ya'ya mata su masa da yawa din matan ma sun fi maza yawa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asadiqul masduqu ya ce kafin a tashi kiyama namiji ɗaya sai ya zamanto tangan da mata hamsin su ninka musu ninka musu ninka mu a yawa namiji ɗaya sai ya zamanto tangam da mata hamsin a amerika a yau ba jiya ba akwai jihar da mazan ciki ɗaya bisa goma tara bisa goma mata akwai ma'aikacinmu na jama'a ce zalin gida ya kamata suna ya karanta harkokin hulɗar ƙasa da ƙasa aka ɗauke shi aka kai shi jihar a Amerika. Ya duba ya ga ɗaya bisa goma shine namiji, tara bisa goma sun zurutun mata. Ya ce zan rubuta gida a canja min ƙasa ko bar aiki. Akwai wani ɗan arewa ba musulmi ba ne. sai ya ga ya shiga damuwa ya ce me dame ka ya ya ce zan zauna a gari din mata in na fito abokiyar tafiya ta mace direba ta mace wacce take ofis gaba da ni mace wacce zan aika mace wacce za ta aike ni mace ya ce na zan sa kaina shi wanda ba musulmin ba faɗan arewa ne kuma yana jin hausa ya ce amma kai biyar da aka kai dan izala ne ko ya ce wallahi ni dan izala ne ya ce haɓar ya ce an shi ma ya zo ya gari ya ce tutu gari ma ta ce shi ya halaka kawai ko wanda ya bayanin yana nan da ransa maza a halin da duniya take tafe wato mata sun fi mu yawa kaga mai hudu ga masu bi na can ga wani can daya tangan da hudu to kaga kenan mu maza ba mu da yawa kamar nasu kama duk mata na guda hudu kowa tana da yancin cewa ni ce mata alhaji muhammadu sani dan alhaji hayatin gani to mata aure ce mai albarka ta biyun ma haka za ta faɗa mata aure ce mai albarka ta ukun ma haka za ta faɗa mata aure ce mai albarka ta hudun ma haka za ta faɗa mata aure ce mai albarka amma mijin gashi ni ɗaya ne ashe ku mata Allah ya rufa muku asiri da mu maza ka haɗa mai zaman kanta wanda ba larura ce ta gibta mata ba ta ce ta ƙi ƙasa-ƙasa ta yadda ta yi aure za ta yi zaman kanta wana na santa ta ce a'a wana a'a wana a'a sai a ce ta rasa mai so me yasa ta ce sai ta gama digiri na uku so Allah sake gama lafiya amma wallahi tallahi in kin gaman ko kan ki gaman ki aure zama haka ba auren akwai wani mugun bakalutu a harkar haka ne ko ba haka ba matan aure muna taya ku munna da ƙara muku albarka wanda ba ku samu aure ba Allah ya baku wanda za su aure ku da wanda muke aure da su da wanda za ku aura matasa da masu ƙalawa zuwa biyu uku hudu intaha in ji wani ko za ka haɗa mai aure da mara aure to wacce ta samu daman aure ta yi aure wanda ya samu daman aure ya yi aure mai neman aure don tsaron addininsa da mutuncinsa Allah ya ba shi mu da Allah ya ba mu Allah ka rika mana duk wanda zai kuma ya yi don Allah ba don duniyanci ba in kin shiga gidan aure ki yi biyayya kai ba kafira ba ce in an baka yar mutane rike su da amana kakka je ka rikita gidanka da kanka don san rai ka cuci waccan kamar da wacce yan lebe duk da kai fa za a yi tsaye wata shan kiyama duk da ni za a yi ta kusan ranar kiyama na zuwa ranar da dama ce ga waɗanda suka yi salama wanga rana babu dama in ba rahamar ubangiji ba Allah ka mana rahama Allah ka mana hisaban yasira ya jama'a wa baka min umar rijalan kafiran wani sa'a to tunda an cika duniya kan am ya za a yi mu zauna lafiya ne jama'a wallahi sai dai da tsare dokokin Allah wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama ku ji tsoron Allah ku bi dokokinsa mu yi tauhidi mai sallah mai azumi mai zakka mai aikin haji ga wanda ya samu hali mu yi gaskiya mai rikon amana mu cika alkawari mu so junan mu dan Allah mu tausaya wa na baya mu ga girman na gaba mu yabi ubangijin mu mu mar godiya da abin da muka samu mai yawa da kaɗan wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa Allah ne yake ba mu wannan Allah ya ba shi shukura gode wa Allah to ko a cikin mutane zaka ga yana yaba wa mutane na rantsa da girman Allah tafiya wa'azin birnin Kebbi sai da muka ganganta da bashi ina ta tunanin yadda za mu yi na zo na ce malam balaya mun tafi ya ce wallahi tallahi duk kungiyar abin da yake aljihuna bai kai miliyan biyu ba na ce ta ba mu da fargaba tun da muna da mai ba mu shi ne Allah wallahi ban sani ba wallahi har yau din nan ban san waye biya ba sai kawai ya zo ya ce an ce za a ɗauke ka a jirgin sama na ce jirgin sama ya ce yi zuwa gun wa'azin ya ce wallahi ya ce amma shaukun san halina ni na so son dinga tafiya tare da jama'a ta inda muka mu kwana a nan mu tashi a nan ya ce wallahi an gatan da garan da Allah ya dawo da kai daga maka baka suguna ba kuma shekarunka ba sun wuce na saurayi jama'a sun taru sun ce dan Allah suna tausaya maka ka yadda ka hau na ce to ai ni ai ni na jama'an ne su ma nawa ne na ce na yadda daga nan jima da ta wuce wataƙila ya zo mana sama an ɗauke mu a jirgin sama kuma abin da aka biya zuwa da dawowa ina jin ya kai miliyan 25 hayar jirgin wallahi tallahi har yanzu nan da nake magana ni ban san wanda ya biya ba to da Allah ya kawo min na hau ko ban hau ba aka ce zaɓo kujerar da kake zuwa ga wannan to ya za ka ya za ka yi ni ba ne na saya ba ba san yadda aka yi aka ce sai hau ba wanda ta tawa aka bi a ba mota ba ne don haka yanzu wani ya je kwana yana bakin ciki na hau jirgin sama to sai ce na ce da Allah ka tuba ka daina haka wallahi in kai ne ma Allah ya so ya baka jirgin sama ma sai ka tsaya ka gane nan wallahi na san ranar da aka fara baiwa a shek ismail idris bin zakariya pick up daga kaduna duk izala ba mu da mota sai pick up malam ya samu moto muka yi ta munna ko ni na san yanzu a masallacin nan na izalatul bid'a wai kamata suna al'ummar musulunci da muka ce mun ji mun gani sai mun bi Allah a ƙa'ida ta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mun bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi a masallacin nan iya dubban mutanen nan dan izala ba san wanda ba san iya yawan motocin da muke da shi ko ni na wasu ku halak malak ba inda na je ne wuru-wuru in ji hausa can haka amma da Allah ya nufi za mu hau ba mu hau ba direba nawa yan ɗariƙu da yan bidi'a suka kora daga aiki lokacin farkon izala in ya ce za an ɗauke ni an biya ni za ni wa abin suke to ko mu buɗi ko wa an yi haka amma na zaman yanzu sun daina faɗa an wuce gulub mota hayan ma sai wane da wane in kaga shugabannin malamai suna sama suna ƙasa a rantsatsun motoci wallahi tallahi tsakaninmu da Allah sai yabo sai godiya ba na aya gode wa Allah
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد
waɗanda Allah yake wa alheri mu yaba mu gode ga jama'a mu taka da ƙarfi Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa duniya duka yace wa ista'azana rabbukum mana ya rasulullah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan baci lokacin da ubangijin ku ya kuta da kai ya bada sanarwa mai kunshe da bayanin farin ciki gare mu yace la in shakartum yace wallahi inna muku nema kuka gode mun la azidannakum yace wallahi sai na kara alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihatu kai Allah mana ni'imomi wallahi ba mu sanya yawan su ba ko ba komai na san lokacin da malam yana Jos ba mu samu zo masallacin nan mu zo mu ce za mu yi wa'azin izala ba yana Jos wallahi na san lokacin da malam yana Jos dajjal ba mu da masallacin jima'a ɗaya walla sai dai gurin ko saya ko kukur ko dilimi an yi lokacin ta yi zalama nasgo daga baya ta yi nuna noke ko ba haka ba amma yanzu wannan kuna ji akwai wanda yake ce don me za ku yi wa'azin izala amma za a yi alakan da ka faɗa za a yi da da bambanci ko ba haka ba to yanzu masallacin juma'a a birnin jos da kewaye kai na idi ma ya wuce talatin da biyar to waye wannan wallahi an yi ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ɓoye ya bar maka saboda dafifin mashirkai suna da gwamnati a lokacin hannunsu suka ce kowa ya kawo kansa ya karshe za su ba shi kaza Allah ya kare shi wanda suka fita tare da shi sai da na abubakar siddi su biyu Allah ya kira sai na abubakar cewa sahibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su shi an halaka wai ka ji shi'a ba wanda zai zaga a duniya lan sai kwanta sai an zagi sai na abubakar siddiq wanda Allah ya kira shi sahabi nasfan alqur'ani ana ana ce ku yankali da shi'a wai wayan su suna hauka rashin basira billahi lazi la ilaha illa huwa nabiyatuhum alqur'ani kafiri in kai shakka ma ka bi shi annabi Muhammad shine as-sadiqul masduq shi Allah ya ce bi koyi la in shakartum wallahi in kun gode da Allah la azidannakum wallahi zan kara muku ni'ima to ne yau yau yau ga wata irin tuka da walwala a gurin wasu marasa kirki kamar yaya bara an sayar da abin da bai fi ma bai kai wata bakwai ba yanzu wallahi an sayar da shinkafa buhu ɗaya dubu cafa'in hatsari to ni da yake manomi ne da hannuna na sai buhun wake dubu ɗari biyu na shuka haka ne da dare da rana wa yake kawo su da arha da tsada wa yake kawo su ya jarraba bayi idan an sha wuya akwai gurin da za a ce ya halatta mutum ya soki Allah a ce dan me yace to yayi wuya iye haka musulmi ne muslim muslim Allah ka raya mu muna musulmi masu imani Allah ka samu cika muna musulmi masu imani Allah ka mayar da kaburan mu dausayi daga dausayin aljanna mu shiga kabari muna musulmi masu imani da an yi busa ta biyu ta tashin kiyama Allah ka tashe mu muna musulmi masu imani Allah ka sauƙaƙa mana tambayar kabari in an tambaye mu addinin mu mu ce Islam musulunci masu sukan musulunci kun halaka Allahumma sai sai dai in kun tuba lokacin da aka yi tsadar shinkafa da masara wallahi akwai wayanda suke ce muslim muslim ne muslim muslim addinin Allah shine ya kawo tsadar to wannan maganar daga bakin musulmi za ta fita ko ɗayan to shi ɗayan wa sunansa aha ashe ma kuma kun san shi to na biyu kasan da wa'yansu siyasar banza ta bature ce ta rude su wasu na neman jama'a su su zaɓi wanda suke so sai aka zo aka ce musulmi a shugabancin musulmi a mataimaki sai na ce alhamdulillah dama nan muke nema na ce muslim muslim wannan maganar don tunubu na yi in ma wani yana shakka ba don tunubu na yi ba don islam na yi wannan magana dan atiku na yi yoyoshe ma atiku zai shiga gudun tunda shi ai ba musulun musulun ba ne sai dai ko kirishan musulun ko musulun kirishan to ai musulun musulun daban wannan daban to ni na musulun musulun shi yasa na faɗa ko ba ba ganin dama ba ne Ubangiji ne ya haɗa ‘yan uwantaka, ya ce, Musulmu, akul Muslim, in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wanda Allah ya ce shi ne a sadiqul masdo, ya ce, Musulmi ɗan uwan musulmi ne, la ya hu. kada musulmi ya zalunci musulmi. Ku shugabannin ƙasashe musulmi, kar ku zalunce mu ‘yan uwanku musulmi. Lillahi la ilaha illa hu a gurin nan nayi wa masu rike da gwamnatin yanzu abi na ce kar ku cuci musulmi na ce kar ku yi kabilanci kar ku ci dukiyar al'umma in ban faɗa ba ku je ban faɗa ba Yawar ya ce, ai dan baya son atiku ne, ƙarya kake mu, ka je ka tambayi atiku. Da kansa ya zo ya ce ni ne waliyin ‘ya'yansa. akan ya yarda da ni ko bai yarda da ni ran da na tafi zan yi walittin ƴaƴan nasa wallahi tallahi ni na biya kuɗin motocin da muka tafi bai ban kwabo ba amma ya min kyakkyawar sauka mun ci mai kyau mun sha mai kyau ran nan ma a jirgin sama na tafi da kuɗin mu ba da kuɗin atiku ba yana da rai kuwa nake faɗa kuma ni a cikin ba zan manta da shi ba mai manta alheri fituli ne Allah ka tsare mu daga butulci duk duniya iya sani na wanda ya taba rare kudi miliyan ashirin na naira sanda tana amsa sunan naira ya bai wa izala to na farko shine na farko a ciki ko ba ku sani ba a gono Allah ya mara albarka Allah ya karɓi aikin ne ban manta ba
Allah kara tabbatar da kakan gaskiya.
haka ne to amma ka san ba sai ka tambaye ni ba ba dama ka ce min da a ku da baban kafa zan ce ta ta zagi na kake so kai da ma zan hada mahaifina da a ku to kun gana game da musulunci billahi allazi la ilaha illa huwa musulunci ya fi mahaifi a guri na na rantse da girman Allah musulunci ya fi mahaifiyata a guri na wallahi tallahi ba ma sai na faɗa ba musulunci ya fi mun tunubu a guri na wallahi tallahi musulunci ya fi mun sakashin a guri na amma Allah ya haɗa mana zumunci da su ya ce innamal mu'minuna ikhwa masu imani kawai su ne yan uwan juna na hakika kuma annabi ya ce al muslimu akhul muslim in kun ce shehu Isra'ila ne ya faɗi wannan ku faɗa faɗar waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asalikul masduq ko faɗa a shakka alhaji Abubakar Mahmud Gumi ne to shi da yace mu yadda da musulmin da kayayi ko ya duba alqur'ani ne ya duba sunnar manzo don ka zaki alhaji Abubakar Mahmud Gumi akan ya ce mu yadda da musulmi shugaba to Allah kake so ka zaga ka kasa faɗa amma shi ne a ranka shi ne a ranki duk wanda ya zagi musulun musulun da Allah yake faɗa ba yadda zai zama mahaddaci sai ya haɗa da inna dina inda Allahil Islam a cikin Alƙur'an sai dai ba zai zama mahaddacin ba ko mu zai cire inna dina inda Allahil Islam ya ce ya karanta hadda Alƙur'an ya cire wannan mahaddaci ne dan mai kuke zagin Sheikh Alhaji Abubakar Mahmud Gumi dan mai kuke zagin malami na Sheikh Ismail Idris dan mai kuke hada ni nima kuke zage na to amma to to kun daba a kar lillahi la ilaha illa huwa wanda yaje ga taron da muka yi wato ai birnin keri to a taron izala an dade ba kaman wannan ba kuma lokacin da muka yi a na yanayin rayuwa bahaushe ka ce aka cilin waje cilin makon da ya wuce muka tafi na rantsai da girman Allah a sani na har muka je har muka yi wa'azin har muka dawo muka halarci gurin daga Najeriya da Ghana da Nijar da Benin da Kamaru da ina da ina wallahi tallahi ya sabina ba a kama mana mutum ɗaya tak ba to jama'a mu je wannan tafiyar mu kai lafiya wa ya kai mu ya ba mu iko mai wazin lafiya wa ya hore mana mu dawo lafiya wa ya hore mana mu sadu da iyalanmu lafiya wa ya hore mana me ya waje ba mu wa ubangijinmu godiya da shukura alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihati wallahi wanda bai san dalilin da nake wa Allah godiya ba daga ciki akwai wannan na rantse da girman Allah ba yanda za a yi in ce na je kebe na dawo na ga rashin tsaro ni ba zan iya faɗa ba dan Allah ya kai mu lafiya ya dawo da mu lafiya ya samu samu iyalan mu lafiya ya tsare mana hatsarin moto ya tsare mana na babur Allah ya saka wa shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu da alheri. Allah ya saka wa sojojin Najeriya da alheri. Masu kyamfa. Allah ya saka wa DSS masu kyau da alheri. Ba masu fafuran masu kuza ba. Masu kyan da ke fada ba. Kar kuma muguwa fasara. Ko aikin DSS kama dan kuza. To, me kama dan kuza ba da shi nake ba. masu kyau Allah ya musu albarka. Allah ya saka wa lauyoyi da alheri. Jama'a in za a yi dan Allah. kuna tsammani ni da na nasarta mahaifina mahaifiyata abokaina ‘ya'yana waye na ce muku addinin musulunci ya fi mun su akwai mai shakka cewa haka Sheikh Ismaila Idris yake to ‘ya'yansa sun fi masa Islam wanda ya ce a gurin Sheikh Ismaila Idris ɗansa ko ‘ya'yansa sun fi mar Islam ya cuce shi billahi allazi la ilaha illa huwa a gurin Sheikh Ismaila Idris Islam ya fi mur kowa ya fi mar komai dan malami na ne na san shi wanda ya ce da ya fi mar musulunci ƙarya ya man ko a cikin kwa wanda yake ganin wallahi ya zama yana wa'azin musulunci lokacin bai ma da matar bai da dan kuma ya yi musulunci ya kammala shi lami lafiya har ranar da zai koma ga Allah sai da Allah ya bani iko ina nan ya ce a kira ni ba mun je mun gaishe da ishe da malam sa'idu mun dawo makaranta madrasa ce da rasatul islamiyya al'aliya sai ce ku je ku ce wa alhaji sani ya zo ba ni ɗaya bane zan gaya muku shaidu sai aka zo aka ce wai ni in so ta ce malam sa'idu ka jira ni ya ce to na zo na samu malam ce assalamu alaikum ya ce alaikum salam na ce an ce mun kana kira na ya ce ya kwarai ya ce alheri ne muka samu an kawo mun kujera aikin haji shi na je a kira kan baka sai dai ya ce ai kayi aikin haji na ce na yi aikin haji malam ya ce to kai dai na ba an goka ta wallahi tallahi la ilaha illa huwa malam ya bani takardar wannan kujera aikin haji aikin karshe ba da kujera haji don a je a kaɗe ta Allah da ibada ina gurin Dr. Umar wanda kan ya rasu ya zama profesa yana gurin daga lokacin da ya ba mu nan ba a yi manci hudu ba Allah ya karɓi rayuwarsa Allah ji kan mala Allah ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta kai mala ya yi dade na gode Allah jama'a wallahi mu rika jin daɗi a ce mahaifiyata ta yarda da ni mahaifina ya yarda da ni malami na ya yarda da ni aboki na ya yarda da ni jama'a sun yarda da ni daɗi ko kuwa abin abin damuwa to bari ba ku misali ina principal kuma malam din ne yana dawo daga makaranta ya ce ka zo ka rike nan kai kai principal na ce malam mun taɓa principal ba ya ce to ai za ka yi kuma yau da malam ali ne principal din yace ka je makaranta ka ka karo karatu akan yana son sa ko yana kin sa ya ma abin da malam ali sange ya sani yana tsammani akwai wanda ya fi wa Sheikh Ismaila Idris Islam dan me wanda zai zo zagir Islam a ce ai dan an gaba ubansa ne ubansa musulmi ne wallahi tallahi Sheikh Ismaila Idris baya cikin masu zagin masu wa'azi. Shi mai wa'azin ne, kuma kan wa'azin masu zagin sa suka zage shi. Ko ka gane ko kar ka gane. To jama'a babban wanmu Malam Muhammadu Awwal. Allah ji kansa ya rahamshe shi. Yana shugaban malaman basa. Sai taho wata ranar principal ya zo ya ya ce alhaji rani ya ce na samu yansu kuɗi ne ga naka na ce na gode ya ce zo mu je mu kai wa malam nasa ina tashi muka je muka samu malam a farko farkon sunan nan wacce take madara junction din nan ya muka je muka samu malam shi ɗaya a ofishin da yake zama muka shiga mu bi muka sallama assalamu alaikum wa alaikum salam ya ce malam muhammadu ya babba mu hannu kasa mu ba shehuntaka muke ba mu musulunci muke yi ka duba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annaba shugaban manzanni shugaban talikai duka amma duk almajiransa sai yana ce ashabi abokaina duk in ku kaje kaga sharrin shehunai to wanda ya ce muridinsa ne ta ya tsaya shehuna nan domin kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ashabi abokaina mu banda mu a walakantar da wanda Allah ya ba mu abin da za mu karantar da shi banda mu a a walakanta shi banda mu a walakanta malamanmu banda mu a walakanta iyayenmu banda mu a walakanta ƴan uwanmu musulmi al muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yazlimuhu ba zai zalunce shi ba wala yaslimuhu in ga musulmi ya tsaya ana ja ja to musulmi ba zai sallama musulmi ya ce ya sallama shi a je a cuce shi ba don aka zo tsayawa aka zo aka zo aka zo a tsayawa a ƙuri'a musulmi na neman tamu kafiri na neman tasu ma sallama namu wala ya silimuhu inda musulmin ne ba zai sallama shi ba muslim muslim ba za mu sallama musulmi ba ha abada sai malamin bada awa ya ce malam ya ɗauko ɗarin kuɗi ya ce malam ga wani kuɗi ne na samu na ce bari ka mu kawo maka ya karɓa ya ce to Allah ya muku albarka ya ce amin ku duba gwaninta ta Allah kafin mu rufe baki ne wani abu sai ga wani mutum sai zo ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce akarma kalla na zo ina son ganin ka ne sai ya ce a to ka zo ka gaya min duk abin da za ka gaya min wannan yan uwana ne ya ce ba sai sun fita ba sai fito sai ya ɗauko wani kuɗi a jaka mai yawa sai ce malam na kawo maka ne fi sabili sai malam ya ce to malam Muhammad Awal yi mara addu'a sai malam ya mara addu'a mutumin nan ne ba san shi ba amma yana da rai zai san an yi haka muka masa addu'a sai ya fita sai malam ya ce to kwance kuɗin ya kwance sai ce raba shi gida uku daidai wa daida kan muka ce ba ba da ya za a yi haka buwa ya ce a to kai sai da ka samo naka na sani ne ba ka kawo min ba muka yi shiru ya ce daidai wa daida za ka wallahi tallah sai da sai da aka raba daidai wa daida mala ya ce to yayi sai ya dau daya ce kai dauki ta ya ce alhaji sani dau daya muka dauka wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa asunna muka yi haka da malam komai gida don shinka ka ce bai yadda da mu ba ka ce ba mu yadda da shi ba to mu ya haɗa mu da shi islam ne imani ne na ga lokaci ya yi amma balin faɗi wani abu jama'a yanzu nan ma buhun wake dubu ɗari biyu ne buhun shinkafa dubu ɗari ne ko da goma yanzu yayo ƙasa buhun masara dubu ɗari ne ko dubu sittin talatin arha muka samu ko tsada to masu zagin ubangiji don tsada to ga arha ta zo kun ji suna yaban Allah suna gode mar ga shaida ma ba wai tsadar ce ta dame su ba kafirci ne ya dame su don gashi ya yi sauƙi shiru kuma suna da mugun nufi akwai wanda ya je ya sari shinkafa dubu ɗari da goma ya ce mu je in garin ba nisa ya ce sai ta ninka yana tausayin yan najeriya to sai allah ya saukar da ita sai ya tafka asara sai na ce aiwa mutane farfaganda tunubu baya son yan arewa race bene ne race ya shigo da masara to tunubun kuma ai baya ruwa to amma na ruwa tunubu na tsirar da masara yana tsirar da shinkafa Allah ya bamu shinkafa ya bamu mun gode masa Allah ya bamu masara ya bamu mun gode masa Allah ya bamu dankalin turawa ya bamu mun gode masa Allah ya bamu dankalin mu na ƙasa Hausa ya bamu mun gode masa to wanda ya alakanta samu da rashi da wani Allah kafiri komai bangar ka kaje kai wa ko wanda zaka yi wa banga wallahi talla ki Allah shine ar-razik Allah shine al-mu'ti Allah shine al-mani'u Allahumma rzuqna bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka Allahumma ij'al khayra a'malina khawatimahu wa khayra ayyamina yawma nalqaka fihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah saka wa gwamnan Kebbi da albarka da alheri shine Ahmad Aliyu Soko- ah, ah, ah, Nasiru Kauran Gwandu Allah ya mar albarka Allah ya taimake shi ya ɗauki nauyin wa'azi Sheikh Abdulrahman Isa je ga ya dinga gaya min alherin gwamnan Kebbi na yanzu wallahi in dai kana ta imanin ka da sai kai farin ciki Dr. Nasiru Kauran Gwandu gwamnan Kebbi mai ci Allah ya mar albarka Allah ya maimaita Na, ba ka so kai kuma faɗi naka gwamnan Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto, Allah ya mar albarka, Allah ya maimaita, sai kana da naka faɗi naka, sun hana ka naka ba. Allah ya sakawa gwamnan Katsina Dr. Dikko ko Radda gwagwaran Katsina. Allah ya saka musu da alheri. Jama'a da muka zo muka fice, wayansu sun fito daga Benin, wayansu sun fito daga Nijar, wayansu wane ne aka kama mana? Ba mu keta jihohin su ba an ke. To mu ce da tsaro ko mu ce ba tsaro. To mu mu ba ma butulci. Mai butulci ya ce ba tsara. Amma mu mun san da tsaro. Kuma mun san ba wanda ya kawo tsaron sai Allah. Kuma muna yaba wa sojojin Najeriya masu kyau. muna yaba wa 'yan siyasar Najeriya masu kyau. Gama ga wani kuma za ku ci abin mamaki. Kai ina yaba wa gwamnan Filato. Mai ci yanzu na PDP ban na sunansa uku. To- To kun ji sunansa? Wallahi tallahi abinda wa'yansu ma'aikatansa suka shirya. Waya zuwa ta da sabon layi. Sai muka gana da wani kwamishinan sa ana ce masa lawan didatti ne kuwa. na ce masa in ka ce ka gaya wa gwamna ka ce masa wannan gurin filin kwallon ka ce garin sabon layin ya ya girme shi ka ce in ka ji ana buga kwallo to mutum ne ya ce ya sha ya koshi na ce ba za a rushe dan adam dan dan bolu ba na ce tsakani da na da shi da amana ya ce mun rika ba shi shawara to kai tun da kwamishinan sa ne bari in fara maka tambaya na ce yanzu a damunan nan kai inda za ka zo kana da fegi ko kuma gida za ka ji daɗi a rushe maka ya ce al- ya ce ba zan ji ba ya ce to ka je ka gaya wa gwamna masu jin haushin gwamnatinsa suna so su haɗa shi da mutane ni kuma ina son jihar Filato ta yi kyau ina so ya yi gama gwamnansa lafiya da ya ce a rushe da ya ce ya janye wanda muke so to wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa deputy director namu na agaji mala ibrahim shaibu sai ce lawan da dattin ya zo ya tarar da ni ina mashashara suka ce ai ba zai iya gani na yanzu ba sai ce to ta gaya wa alhaji sani bai girma gwamnan jihar plateau ya ce wannan abin da zai taba rayukan mutane da garin ya soke ya janye to mu mar addu'a mai kyau ko kuwa Allah ta kamar da alheri masu neman su cuci jihar Filato da suka kafa maka tarko Allah ya fidda kai to su ma Allah ya bude musu kofa su tuba Allah zo da jihar Filato lafiya Allah ya bude maka kofa zuwa musulunci ni ba wani wanda wannan na- nake faɗa da shi ban ce muku ku zabo faso a- a a- a jihar jihar Benue ba na san shi ne sai ranar da mai girma shugaban ƙasa ya turo su ya ce su zo gurin musu mana addu'o'in alheri sun nada nan tawaye shugaban jam'iyyar su da ni ga ni ba da wata jam'iyyar za su ne ne mai kyau nake nema haka ne ko ba haka ba Allah ya zauna da Najeriya lafiya kar ku bar ƴaƴanku suna kaɗe kaɗe da raye raye bilal la ilaha illa huwa isra'ila ta taɓa baiwa wata ƙasa daloli sun kai fili a miliyan kaza na cewa ƙasar karki karɓa in kin karɓa za su rushe miki ƙasa to ta isa abdudina da aka karɓa na tsammanin ƙasar hayyacin da take ciki yanzu bai kai na kafin ta karɓa ba in ka bar ɗanka na raye-raye da kaɗe-kaɗe ana ce tas far sai su fashe su ta gudu suna mutuwa amma ni ko dai za ku ba da shaida na ce ya jama'ar musulmi banda tsoro da muka dogara da Allah ba mu tsorata ba ya kuka ga yadda jus take yanzu ya kuka ga zaman lafiya da lafiya Allah ka ƙara wa Sokoto zaman lafiya Allah ka ƙara wa Katsina zaman lafiya Allah ka ƙara wa Kaduna zaman lafiya Allah ka ƙara wa Gombe zaman lafiya Allah ka ƙara wa Anambra zaman lafiya amma Allah ka ƙara wa Imo zaman lafiya don gwamnan Imo Inyamuri sai da ya ce ya biya wa musulmi kujera ɗari uku su je aikin hajji kyauta ko ba ku ji ba to kirki yayi a nan kore shi tun da nake a Najeriya ban san wani shugaban ƙasan da ya ware biliyan casa'in ya bai wa alhazai ba sai Ahmad Bola Tinubu to mu faɗa ko ka faɗa Allah ya musu albarka Allah ya ƙara mana albarka Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya ɗaga darajojin mu cikin gidan aljanna firdaus da rahama sa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim ko baka zauna ba ma za ni zauna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam